كون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا فات مضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحز الطومان وغسلينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجبد الطومان da sunan Allah mai rahama mai jin kai yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah ga fayyan halitta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa da wanda suka biyo bayan su har zuwa ranar alkiyama jama'a sauraro ine mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a cikin wannan shiri mai albarka na rayuwa a barkoyi wanda yake zuwa mana daga dala fm muryar zamani wanda in yan uwa ba su mance ba wannan shiri yana tunasar da kawo kanmu ne dangane da tarihin magabata dan mu game za mu iya koyi da shi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya zaunar da mu lafiya ya ba mu abin da za mu ci mu sha ya ba mu kwanciyar hankali Allah maɗaukakin sarki marasa lafiyan mu na gida da na asibiti ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah maɗaukakin sarki ka ƙara mana lafiya wa'anda suka mutu Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya musu rahama ya haskaka kabarin su ya yalwata kabarin su mu kuma idan tamu ta zo Allah muna roƙonka ka sa mu cika da imani mai kyakkyawan ƙarshe muna roƙon Allah maɗaukakin sarki tabbatar da mu akan wannan addini nashi Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafe mu akan abin da za mu aikata ya kasance abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ne kuma ya yarda da shi jihar mu Allah maɗaukakin sarki ya ba mu arziki a cikin jihar mu Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki 'yan kasuwanmu Allah maɗaukakin sarki ya taimaka musu ya ƙara musu ƙarfin gwiwa gurin yadda za su yi harkokinsu na kasuwanci malamanmu Allah maɗaukakin sarki ka taimaka musu ka ba su ikon faɗa mana gaskiya daga cikin abin da suka sani iyayenmu Allah maɗaukakin sarki ka ƙarfafe su gurin ba mu tarbiyya ta gari wacce Allah maɗaukakin sarki kake so kuma ka yarda da ita. Wannan shiri yana zuwa mana ne dangane da abin da ya shafi tarihin sahabbai wanda Dr. Abdullah Umar Usman Gadon Kaya yake karanto mana sai kuma ni Aminu Khidir Idris da nake jagorantar shirin. Idan ‘yan uwa ba su mance ba a satin da ya gabata muna tattaunawa ko kuma in ce yawanci ma wannan satuttukan muna tattauna akan mataye ne. wanda matan nan kowace daga cikinsu akwai abin da ta bari na koyi ga al'umma baki ɗayanta sawa al'umman nan maza ne ko mata ne za ka ga akwai abin da za mu iya koyi da shi daga cikin rayuwar wa'annan matan musamman ma in aka ce mata ce da ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mun sani duk matar da ta zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama zama na aure ta zama uwa ga dukkanin al'umman musulmai baki ɗaya domin Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a ƙur'ani wa azwajuhu matayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ƙara musu yadda Allah ya ce iyayenku ne iyaye ne ga dukkanin musulmi wannan idan aka ce mace ta zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama kaga za ta fi kwaikwayo rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yawa manya-manyan sahabbai sun tambayi wasu daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a gida wanda da yawa wanda suke waje ba za su gani ba ba za su sani ba sai wanda yake tare da su a cikin gida su za su sani su za su gani to kaga in aka ce wanda suke tare da shi a cikin gida kaga matayensa su ne ajin farko wanda za su gano mai iki shi yasa kaga hadisan da aka rawaito na wankan janaba na annabi sallallahu alaihi wa sallama yawanci zaka ga matansa ne suke rawaitowa wanda in dai ba faɗi yayi ba aiki ne a aikace ya aikata to matan shi ne suka rawaito mana wa'annan hadisan cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ga yanda yake yi ga yanda yake ko yayi kaza yayi kaza yayi kaza suna tare a irin wannan lokacin to kaga wannan yake nuna maka gane wasu abubuwan ana bukata ne ma kusan bukata ce wacce take ta dole sai an bi ta hannu sai an bi ta hanya na matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kara musu yarda to kuma duk da haka akwai wasu matan waɗanda suke sun rayu da annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin amma ba matan shi bane wasu ƴan uwa ne na jini wasu surukai ne wasu kuma zaka ga mata ne na gari waɗanda suke da ƙoƙari da himma wajen neman ilimi saboda haka zaka ga idan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi wani abu ko ya faɗi wani abu ko ya aikata wani abu zaga sun yi ƙoƙari sun kwafo wannan abun sai su ma suka kasance suna da ta cewa na kan wani abu da suka ga ko suka ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ya aikata to su ma irin wannan lokacin lokacin da kake bibiyar su zaka samu abubuwa da dama da suka kwaikwayo daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama dukkanin su idan ka dunkule su sakamakon zama da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ɗabi'u kyawawa da suka koya daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallama su ma suke aikata wannan abin duk irin abubuwan da suka kwaikwaya suke aikatawa daga annabi sallallahu kai ma akwai kai ma akwai abubuwan da zaka kwaikwaya daga gare su ka aikata wasu abubuwan kuma zaka ga sakamakon tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wa sallama ce zaka ga su kuma suke aikata wannan abubuwan so da malamin malamai mai tarbiyya na ƙololuwa ga waɗanda suke bukata da waɗanda ba su bukata wa ai musu tarbiyyar duka annabi sallallahu alaihi wasallama yana haɗawa ya yi musu tarbiyya kuma tarbiyyarsa ce ta tarbiyyantar da sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallama kaga suka zo a haka kaga babu abin da yake gabansu sai addinin haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyyantar da su mazan su da matan su shi yasa zaka ga ba damuwar su bace yace ba shi da kuɗi ko ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama bai tafi kasuwa ba wani zaka ga a filin yaƙi a nan ne yake tarbiyyar take nu fitowa fili ta yadda bai damu da ransa ba ko me zai faru ya yadda a tsaya a buga saboda tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi mashi kurin kare wannan addini da kai shi zuwa gaci da yadda addinin zai tabbatu haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suka kasance kaga ku in haka ne duk sanda kai koyi da ɗaya daga cikinsu za ka ga kamar ɗaukaka yake kai ka makaranta ko gida na manzan ko gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye kai koyi da shi so da su ba sa i ba sa a'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce i idan ya ce a'a sai su ce a'a to kaga wannan yake nuna maka duka abin da aka ce ga sahabbai suna yi koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam tarbiyyantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da yawansu za ka ga idan suka aikata wani abin a irin wancan lokacin bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya wani a cikinsu idan aka aikata sai bai sani ba ko bai ji ba ko bai gani a nan sallama ya aikata ba sai ya yi tambaya ya akai akai kaza amma lokacin da aka ce mashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata haka to sai kuma kaga ya saki sai ya miƙa wuya da an je ƙololuwa shi ma kuma wataƙila gobe in aka biyo ta gurin shi irin wannan abin zai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko kuma ya aikata kamar yadda isamu daga ɗan uwan shi sahabi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ko ya aikata wa'annan su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan su ne wanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam suka aura masa ‘ya'yansu ya aura musu ‘ya'yansa suka zamto surukan shi ya zamto surukansu ya ci ya rage suka ci suka ci tare suka zauna tare suka yi tafiya tare to ka san wannan ita ce mafi kololuwa yadda za ka san mutum suka yi ma'amala tare idan ka yi tafiya da mutum ko kuka zauna ga gida ga gida ko kuka yi mu'amala musamman ta kuɗi to kololuwar hanyar da za ka iya sanin annabi kololuwar hanyar da za ka iya sanin mutum kenan to sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama sun zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama bal ma ba sa so su bar kusa da shi sai dai in babu yanda za a yi saboda larurar dan adam ta yau da gobe dole sai ya bar gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma saboda larurar annabi sallallahu alaihi wasallama zai shiga gida kuma gurin iyalansa kaga dole sai ya bar su har ma ya kasance gidan ma suna bin shi su je su shiga ciki sai da Allah madaukakin sarki yayi musu umarni cewa idan sun je gidan annabi sallallahu alaihi sallama sun zauna idan suka ci abinci to karo ma kada su zauna domin a yi hira kowa ya tashi tafi kowa ya tashi tafi kar su zauna su jira kuma a saka hira a kafa in an ci an ƙoshi to a tafi saboda yanzu kuma annabi sallallahu alaihi sallama ai akwai buƙatar iyalansa da zai kuma fuskance su su kuma ya gaya suke sai Allah maɗaukakin sarki ya hane su da cewa in sun zo gurin shi kar kuma su zauna bayan cin abinci to kaga wannan yake nuna maka har gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama suna shiga duk da Allah madaukakin sarki a ayar ya musu umarni da cewa kar su shiga har sai an kirawo su amma in sun an kira su to su shiga wannan yake nuna ma kafin saukar aya kenan ana iya shiga ko babu kira to sai Allah madaukakin sarki ce yanzu kar ku shiga sai dai in an muku izinin ku shigan to sai kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ɗauki wannan umarnin na Allah kace Allah maɗaukakin sarki ce to idan an kira ku ku shiga to ku shiga amma idan kuma kun ci kun ƙoshi to kuma kar ku zauna kan ku tafi kar ku zauna kuma ku jira a yi hira to wannan yake ƙara ƙarfafa maka cewa sahaba annabi sallallahu sallama kusancin zamantakewar su da shi har gidajen shi suna shiga idan ya fito waje sun yi mu'amala har gida ma suna bin shi su ga mu'amalar gidan a lokacin farko kenan bangare na biyu shine tafiya sahaban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya tafiye tafiye ma ba tafiya ba da shi kala kala to a halin tafiya ma kana ƙara gane mutum waye shi zan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mu'amalar kuɗi da sahabban shi mu'amalar kuɗi takan ƙara nuna mutum waye shi wata rana an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune tare da sahabban shi aka ga ya tashi cikin sauri ya shiga gida abin ya bawa sahabbai mamaki anya kuwa lafiya lafiya me ke faruwa annabi sallallahu alaihi wasallama zai irin wannan tashi cikin gaggawa ya shiga gida sai gashi ya fito annabi sallallahu alaihi wasallama ce na ga kamar kun yi mamakin yadda na shiga gida to ai ba wani abu bane dukiya ce a gidan da aka kawo ta ba tawo ba ta sadaka to sai na mance da ita shine na tuna yanzu shine ne maza na shiga na bada umarnin a rabar da ita to kaga wannan ya nuna maka ma'amalar da sahabbai suka yi da annabi sallallahu alaihi har da ma'amalar kuɗi Abu Talha ya taba kawo annabi sallallahu alaihi gonarsa wacce take iya gona yace na bada ita saboda Allah wannan ma'amala ce ta kuɗi tunda dukiya ce abu ne mai daraja mai kima aka ce gashi nan an ba da shi ga hannunka saboda Allah madaukakin sarki hatta waɗanda ba musulmai ba annabi sallallahu alaihi ya yi mu'amala ta kuɗi da su yahudawa kenan amma daga cikinsu babu kowa ne a cikinsu sai da ya ga kyakkyawar mu'amala a harkar kuɗi dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ne ma ya janyo har Allah maɗaukakin sarki yana faɗa mana a ƙur'ani cewa saboda kyakkyawan ɗabi'u na annabi sallallahu sallama ku kuma ku yi koyi da shi kyakkyawan abun koyi ya kasance gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira wannan yake nuna maka kyakkyawan ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam to sahabban nan nashi da suke wa'annan abubuwa da shi guda uku zamantakewa tafiya ma'amalar kuɗi kololuwar yadda za su san mutum kenan to haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma wa'annan abubuwan guda uku da suka yi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da su ya mu'amalar kuɗi da su ya zauna tare da su ya tafiya tare da su kenan ya san kowa daga cikin sahabban shi sallallahu alaihi wasallama wa'anda suke kusa da shi sai waɗannan sahabban suka kasance fitattu zaɓaɓɓu tsarkakakku daga cikin al'ummar da Allah maɗaukacin sarki ya halitta wannan ya kasance lallai yin koyi da su abu ne wanda yake mai matuƙar mahimmanci a rayuwar mutum musulmi kamar za ka iya cewa wata tacewa ce da annabi sallallahu alaihi sallama ya musu sannan ya tafi ya bar su a duniya suka ɗora ba su yi ƙasa a gwiwa ba inda annabi sallallahu alaihi sallama ya bar su ba su ce to shi kenan ba tunda an zo nan ya bar duniya shi kenan ai an gama komai sai suka ɗora daga inda manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tsaya wato wa'annan mutanen Allah maɗaukakin sarki ya musu wani bayani tun kafin ma annabi sallama ya bar duniya ya ce musu shin yanzu idan ya mutu ko aka kashe shi sai su juya su bar addini su daina yaƙi su daina yaɗa ilimi su daina karantarwa su labu da addini sai Allah maɗaukakin sarki ce to duk wanda ya juya ya rabu da addini ya koma kuma ya ce zai yi rayuwarsa bai cutar da Allah da komi ba babu da abin da ya cutar da Allah sannan Allah maɗaukakin sarki zai yi sakamako ga waɗanda suke godiya ga Allah maɗaukakin sarki to kuma wannan ne ya faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai ma suka ƙara jajircewa tunda da da annabi sallallahu alaihi sallama kowa ya saki jikinsa annabi sallallahu sallama shine mai cewa i mai cewa a'a to yanzu babu shi kowa sai ya ƙara jan ɗamara ya ɗaura ya za a yi a kai addinin nan inda bai je ba ya za a yi a ƙwaƙulo wani aikin alkhairi misali sayyidina abubakar bai yi tunanin cewa a tattare ƙur'ani guri ɗaya ba sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sina usman bai yi tunanin cewa a tattara ƙur'ani ba ya bai annabi sallallahu alaihi wasallam shawara sai bayan wasu shekara wasu sai bayan wasu shekaru goma sha da barin annabi sallallahu alaihi wasallam duniya sai na usman ya fara tunanin yaya za a a tattare alkur'ani guri guda yanzu saboda ba annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wanda Allah ya ma alkawari cewa za a tattara mishi qur'anin a cikin kirjinsa to yanzu babu shi sai ma suka ƙara jajircewa Allah yana musu wata ilhama ta dukkanin wani abu da zai amfanar da al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam shi sa suka tattara ƙur'ani guri ɗaya suka rubuta shi da sauran abubuwa da sayyidina Umar ya rika kawowa a cikin tsarin rayuwa wacce za ta tafi wacce za ta taimaka wa al'umma duk wannan sun yi tunaninsa ne sakamakon al'umma ce a ransu addini ne a ransu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya sai suka ƙara tsayuwa suka dage don su ga cewa sun tabbata sun tabbata ko sun tabbatu akan abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya bar duniya ya bar su a kai sun san cewa barinsa duniya babu abin da zai canja na addinin yana nan dai shine addinin babu ragi babu ƙari dole a tafiyu akan wannan addini da annabi sallallahu alaihi sallama ya bar duniya a kansa shi yasa in ka kula za ka ga kusan kowanne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko in ce mafiya yawan su za ka ga suna an ka buɗe littattafan hadisi za ga su ake kawowa a ce wane suna umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza ko ya aikata kaza suna usman suna ali abu talha abdurrahman Sa'ad bin Abi Waqas da sauransu zaga su ne dai ake kawo maka cewa sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce so mu bar mu leƙa sashin tallace-tallace mu ga me za mu iya ɗauka kafin mu dawo mu ɗora inda muka da.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر رويدك رويدك فالهموم لها رتاج وعن كثب يكون لها انفراج ألم تر أن طول الليل لما تناهى حان للصبح البلاد من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا من ذا يفرج كربا فات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد غابت مساعينا غابت مناقبنا
masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri namu mai albarka na rayuwa a barkoyi mun ɗanyi shimfiɗa a kan rayuwar sahabai da kuma suwane ne wa'annan mutanen yanzu insha Allah za mu buɗe layukanmu wanda maza za su iya samun mu akan sifili takwas sifili tara sifili hudu sifili takwas takwas biyar sifili takwas sifili tara sifili hudu biyu sifili takwas takwas biyar sai kuma mata akan sifili takwas sifili shida shida biyu sifili sifili takwas takwas biyar sai kuma saƙon karta kwana da ya haɗa maza da mata akan sifili bakwai sifili biyar biyu biyar uku sifili sifili biyu tara Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, no. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Muna tare da wa.
Ina muku fatan alheri.
To dan matsa dan matsar da akwatin rediyon ki.
Ina muku fatan alheri.
To alhamdulillah muna amsawa. Kin ji shimfiɗar da to wannan ta katse mata. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Mm, muna tare da wa.
Kuna tare da Abba Musa Yusuf da ke garin
To Abba Musa Yusuf, me ka ji a cikin wannan shiri wanda ka amfana da shi?
Ina muku fatan alkhairi. Allah ya sa Allah ya sanya rayuwar mu albarka.
Mm, Amin.
Ya kuma daɗin shirye-shiryen da kuke gabatarwa.
Mm. To me kake karuwa da shi a cikin shirin?
Tashi lafiya.
Me kake karuwa da shi da me da me kake karu a cikin shirin?
Na Da me da me kake karu a cikin shirin?
gaskiya ina jin matukar farin ciki da lokacin da aka ce ana tarihin sahabban rasul.
Eh. To, to Malam Abba.
Wannan
Malam Abba ya ce yana jin daɗi lokacin da ya ji ana shirin wannan tarihi na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan aka ce, saƙo ne aka ce salam, ina yi wa malam fatan alheri. Allah ya saka da alkhairi don Allah malam a ja a yi jan hankali ga iyaye musamman mata za ka ga mutum ya- yana son yarinya sun yi shekaru suna soyayya har ya- har ya kawo kuɗi gidansu amma da wani mai kuɗin ya zo ya sakar musu sai ka ji ana yi wa wancan hanya-hanya saƙo daga Muktar. To, Malam Muktar wannan wannan ai eh, shi yasa abu na farko oh, ba a so mutum ɗin ya je ya yi ta dogon nema in kaga wacce kake so har a daɗe ana ta abu ɗaya a yi magana inda halin yin aure a yi aure abu na biyu kuma kamar da ya faɗa hakan yakan faru wani yana tare da wata amma da zarar wani ya zo sai kaga an kawar da shi an ba wancan to wannan eh, sai ya yi haƙuri amma su kuma su ji tsoron Allah idan har dama tun farko bai yi musu ba ko ba za su ba shi ba to bai kamata a zaunar da shi ba a yi ta abu ɗaya sannan ya kamata iyaye su riƙa gane cewa akwai wasi- nasiha da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa ana ba ana ba da ‘ya ne ga mutumin da aka gan shi yana da tsoron Allah shi ake ba wa ‘ya sau da haka in ka tashi za ka aurar da ‘yarka eh, kamata i ka duba annabi sallallahu sallama ya ce man tardauna dinahu wa khuluquhu wanda kuka yadda mai addini ne mai ɗabi'u ne kyawawa shi ya kamata a bawa ya a bawa aure in aka ga aka san haka bai kamata a bashi ba kenan to kaga ba kuɗi ake kalla ba a ce ai yana da kuɗi bara a bashi Mm-mm. ana kallon waye mutumin kirki ne kuma mai addini yana da abin da zai ci shi ya kamata ki bawa yarki assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Muna tare da wa.
ta ta yi zakariya dangara da ke karamin kuma babai.
To Zakariya'u daga Bagwai me ka amfana a cikin shirin?
Bala Allah ta ka kai wannan Amin.
yana faɗakarwa ne akan mutum ya rika jayya ga sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Na'am.
da- da koyi da su.
Na'am. To Bala Allah ya saka.
To amin. Mamin da ya hango a cikin shirin mm, mutum ya rika soyayya kuma ga koyi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
To muna tare da wa.
Kana tare da Aisha da Katibin Shadi.
To Aisha, kin Ina ji muku fata alkhairi Allah ɗaukaka wannan tahiya.
amin to me kika amfana da shi a cikin shil- shirye shirin namu da kika ji na yau
Gaskiya na amfana da abubuwa da dama musamman shan hala sahabba alfa mu yanki da abin da muka ji.
to amin amin A gaishe da malam da Allah ne muku fatan alkhairi.
to insha Allah assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Masha Allah kuna tare da Abubakar Muhammad Najiba.
to mala bakar daga na'ibawa me ka amfana da shi a cikin shirin Gaskiya mun amfana da abubuwa da yawa musamman irin yadda matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke nuna mai soyayya Mm.
suke mai kishi amma ba irin yadda na yanzu muke ba suna kishi amma kishi da suke yi ko ba wanda zai ba su matsala a tare da yan uwan zuwa yan uwansu ba.
Mm.
kuma na akwai tambayar da nake so ma na eh, kan wannan gaba shi ne Mm.
na ga ɗalibi wasu iyaye wasu mata su cewa eh mata mandala sulam suna da kishi irin namu ba Mm.
amma kuma mu ba irin su bane ba za mu yin abin da suke yi ba saboda su ah, akwai karama ta ubangiji ta su mu ba lafiya to shi wannan jan hankala kai da su wannan mata da suke irin wannan tunani haka amma za ka tashi lafiya To alhamdulillah. To, ah, Mala Bakar daga na'ibawa wato, su sahaban annabi sallallahu Alaihi wasallama su ake kowane mutum ya yi koyi da su, babu bambanci mace ko namiji. Idan an dawo gurin matan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama so ake yi daga nan har duniya ta tashi duk wata mace ta rika kokarin koyi da matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka rike gidansu ya suka rike mijinsu ya suka aiwatar da rayuwarsu wannan dan ka ce ba zai yiwu su yi irin abin da suka yi ba ba shi yake nuna kuma su saba musu ba dama ce ake su yi koyi da su to kuma wannan ba zai nuna cewa sun yi gabas ke kin yi yamma ba kuma ki ce kina koyi da su so da haka mata ko da ai a yanzu ma ba zai yiwu a ce matan iri ɗaya ba ne kamar yadda a wancan lokacin ma ba kalar su ɗaya ba ba irin kowace wata aikin da ta yi yafi na wata hatta a matan annabi sallallahu alaihi wasallama ko a sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mata daga cikin sahabbai suna ba mu bambanci da yake tsakanin nana Aisha da nana Asma a gurin kuɗi ita nana asma'u tana zuwa yana zuwa tana bayarwa ne in ya zo bayarwa take ita kuma nana aisha takan tara sai ta tara ta tara ta tara sai kuma tarabar kenan da bambanci kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce kowa ya ji- ya yi aiki ya ji tsoron Allah daidai gwargwadon iyawarsa to idan an ce ai koyi da mata annabi sallallahu alaihi wasallama ga mata musamman gurin kishi ba shi yake nuna kuma ta saba musu ta ƙin abin da yake yi ba a'a abin da yake nuna mata ta yi ƙoƙarinta ta ga cewa tana kwaikwayon su to wannan shine abin da yake ko da bata kai irin inda suka kai din ba amma kullum ƙoƙarinta ai na na Aisha ta yi kaza na na Aisha ta yi wa kishiyarta kaza na alkhairi ko na adalci ko na kyautatawa bari in ƙoƙarin in yi Nana Aisha lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aure ba ta daga mar hankali ba to ni ma yau mijina zai aure ba zan daga mar hankali ba bari in kyale shi yayi aure a'a bari ma in bawa mijina shawara yayi aure saboda sahabbai haka suka yi to wannan shine kina koyi da su amma ya zamto mijinki zai aure kin ce duniya baki yadda ba in ma tashi ne sai dai ta tashi kuma an jo an komo gefe an ce a- ka muna koyi da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ce mm to kin ga wannan ai kin kin saba musu ne sun yi gaba sun yi gaba su ne kika yi yamma so da haka mata su yi hakuri kishin nan dole ne su kuma maza sai sun kawar da kai ba yadda tana kallo da kai kai kadai ne ita kadai ce ta ce yi gabas ka yi ta ce yi yamma ka yi sai aka zo aka ce yau an raba biyu wannan a da a'an da take da shi an raba biyu ita da wata suka raba ba daɗi ko kai ne ba za ka ji daɗi ba to amma idan ta zo da shi kai kuma sai ka kwantar da hankalinka sai ka lallaba cewa to shi kenan tunda kin ce a yi kaza za a yi kaga an ɗan sami me an ɗan sami a- za ka iya cewa a- a- a- sauƙi gurin ta ce tana kishi ta ce kaza kai ma ka ce kaza maza sai sun yi haƙuri kada su ɗauka kawai don an ce ya yi aure shi kenan matarsa kawai zai- zai je aure ne ya kawo haka kawai tana ji tana gani ta kawar da kai za a dan samu dan dan bore hakan nan to shi kuma sai yayi hakuri a wannan lokacin wataƙila insha Allah dan wani lokaci ne in ya huce kuma shikenan assalamu alaikum wa alaikum assalam to alhamdulillah mun gode da me kika kara a cikin shirin amma
alhamdulillah gaskiya muna karuwa sosai Mm.
karan ma da kuke ba mu tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam Mm.
ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Amin.
ina fatan Allah ya ba mu iko koyi da su amin Allah ya dora da mu a farshi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin to wace ce mai magana muna magana da Halifa Fulani daga nan DKG to alhamdulillah Allah ya saka muku da alkhairi amin amin assalamu alaikum
Wa alaikum salam.
muna tare da wa
Ina tare da Aliyu Dauri Gulu.
daga ina Gaskiya gaskiya Gulu ne mun gano.
to da gari mun gada to me ka amfana da shi a cikin shirin
Gaskiya alhamdulillah duk shirin cikin shirin gidan rediyo ba da dadin wannan.
alhamdulillah mun gode Allah Shirin da za a faɗa a zaune za a shirin da za a faɗa a zaune Muhammadu da sahabbansa a yan komai a duniya.
haka yake
Ka tsaya ka saurara ma na gane.
haka ne
Saboda haka muna goyon baya Ubangiji Allah ka sada mu da wasu jinai.
to alhamdulillah Kuma malam Allah ya ƙara basira Allah ya bada karfi ya ƙara zuwa.
amin
Aminci Allah.
to assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
Alaikum salam.
muna tare da wa Allah ya rabu da.
an tashi lafiya Alaikum.
wa alaikum salam Wala an tashi lafiya.
alhamdulillah muna tare da wa
Ana tare da Bilya Ahmad kan shekara.
To biliya daga fan shekara, ka ji shirin abin da muka tattauna, da me ka amfana a cikin shirin?
Mun ba hidattu da shirye-shiryen nan naku Na'am.
sosai da sosai.
Eh na, Kuma musamman ma akan yadda ake bayani akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mm.
Gaskiya iko wannan ilmantarwa ce sosai dukkan Mm.
wanda ya saurari wannan shirye-shirye naku zai- in dai ya saurara na san zai fa'idantu da ko kalma kalilan ce daga ciki. kuma Mm.
muna muku fatan alkhairi muna Allah malam ya kara malam basira da hikima da kuma kara fadakar da al'ummar musulmai da ake To amin.
kuna tare da biliya wanda aka fi sani da jibbin shekara To malam A tashi Bilya.
lafiya.
To Allah ya sa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum assalam an tashi lafiya Alhamdulillah muna tare da wa.
Rashida Aminu daga Kasaranci To Rashida daga Caranci. Kin ji shirye-shirye shirin da muka gabatar, da me kika amfana a ciki?
Eh, wallahi muna faɗakarwa sosai wallahi ala saka da alkhairi Amma da me kika faɗa ko kika amfanu ko kika ƙaru?
matan manzon matan manzon Allah sallallahu alaihi Alaihi wasallama wasallam, mm.
da sahabban manzon Allah Mm.
Allah ka ba mu ikon koyi da su Amin. To da yawa al'umma kowa yana kokarin koyi da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam. To bari mu daga wannan wayar kafin. Assalamu alaikum.
alaikum salam Muna tare da wa.
kuna tare da maman Khadija daga titin Jajira To maman Khadija, ah me kika amfana da shi cikin shirin?
gaskiya ne mu- mun amfana da cewa mu rinka su irin na matan annabi Sallallahu alaihi wasallam. Mm.
baki shi na hauka ka ringa jiwo ƴan uwarki ciwo da faɗe-faɗe da waye har ta kai zama ana zancen kisa.
Mm. To maman Khadija ta ɗauko bayani kuma wayarta ta katse. Wannan ya nuna cewa hatta daga cikin matan akwai da abin yake damun su irin yanayin da wasu matan suke yin kishi. Wanda kuma ba ma maganar kamar da ta faɗi cewa a bayanin ta a kai da kisa ko duka ko baɗan maganganu. Annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana nana Aisha ta taɓa gaya wa ɗaya daga cikin matan shi magana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan kalmar da kika faɗi da za a sa ta a cikin teku da ta mai da shi baki to kin ga kalmar ɗaya da mutum zai furta ta canja teku wannan ba ƙaramin kalma ba ce kenan dole iyaye mata sai sun yi taka tsantsan wurin su san me za su furtawa yan uwansu da suke zaune karkashin miji ɗaya yar uwarki ce wataƙila da ba auro miki ita ba kuma sai kiga kuna tare kuna mutunci kuna kaza amma daga nesa to idan da za ta zo kusa da ke ku zauna lafiya sai kin fi jin daɗin mu'amala da ita Allah ya samu dace salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wa salamu alaikum to wannan to muna tare da wa to me ka amfana da shi a cikin shirin ka ɗan kashe akwatin rediyon ka ka saurare ta waya to ina ga na'urar sadarwar taka akwai matsala ba ma jinka sosai salamu alaikum salamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam muna tare da wa
Ina tare da Aisha Abubakar da daga didin wadar ɗan kare.
to aisha daga tudun wada me kika amfana da shi cikin shirin
Gaskiya muna amfana da abubuwa da dama kike Allah saka muku da alkhairi.
amin
Allah saka da alkhairi ma.
amin amin kin ji shirin daga farko har izuwa sanda muka fa har izuwa yanzu
Gaskiya da gaskiya ne.
to to shikenan aisha a ƙara tarawa sati mai zuwa insha Allah Insha Allah.
to Allah ya yadda assalamu alaikum wa alaikum assalam muna tare da wa
Suna tare da Jalla Abubakar da kakarin a to jalla abubakar ka ji shirin me ka amfana da shi a cikin shirin
gaskiya a sai dai mu ce alhamdulillah sai da mun amfana da abubuwa sosai kamar me ne za a yi ma- har maganar tarihin manzon Allah ya tsaka zauna da matan eh
suna jin daɗi sosai Allah ya ƙara wa malam basira da tsawon bana.
Amin. To, amma kai ka samu wani abu, watakil kana da mata, ka samu wani abu da za ka fara gabatar da shi a gidanka, da ke tsakaninka da iyalinka, inda, inda su?
a malam babu su.
To, Sai dai a fatan Allah ya kawo su sai dai kamar ta
to Allah ya kawo su da alkhairi. Amin, amin. To, Abubakar yana ƙoƙarin da shi ma ya samu tasa. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
Kana tare da Zabba'u Mama Ilham gurin gawa.
To, zabba'u, me kika amfana da shi cikin shirin?
A gaskiya na amfana game da kyawawan sahabban Allah.
To, to, zabba'u layinta ya katse. Assalamu alaikum.
alaikum.
Wa alaikum salam muna tare da wa.
kana tare da Muhammadu Aminu daga nan shagar kwatar.
To, Muhammad Amin daga shagarar Kwatas. Me ka amfana da shi cikin shirin?
To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mun ba abin da zamu iya ce muku sai dai mun ku fatan alkhairi.
To, alhamdulillah.
Allah ya ƙara basira Allah Amin.
ya ƙara samu da mijin Amin.
tsoron Allah kan abubuwan da ake faɗe kuma Amin.
mu aiwatar da shi ga rayuwarmu.
Amin. To, Muhammad Amin. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
Muna tare da wa.
Maman Khadija ce ta dawo.
To, Maman Khadija ɗan kashe akwatin rediyon ki.
ai wato sai tsarin zai zo yi da zan yi Na'am.
ga maza Mm.
Hello?
Muna tare da ki.
sai tsarin jan hankali zan yi ga maza su Na'am.
kansu su ma suna haddasa wata fitina a tsakanin mata Kamar ya.
akwai wallahi wanda na sani wai shi matan shi guda biyu ne baya son su haɗa kai To,
kuma haɗin kan mata shi ne farin cikin ka a cikin gidanka kai eh, kanka sai ka fi samun nutsuwar da za ka je ka nema musu abin da za su eh,
don Allah su kansu maza su ringa ƙarfafa wa matan gwiwa a kan su zauna lafiya to ai kin ce haɗin kai ba kya ganin ba kya ganin akwai bambanci tsakanin zaman lafiya da haɗa kai watakila za su iya haɗa kai shi su illata shi amma zaman lafiya shine su zauna da shi lafiya a junan su ma lafiya ke kuma kin yi batun su haɗa kai Shi ne zai sa su zauna lafiya ɗin ba wa
to to layin nata dai ya ƙara ɗaukewa wato da yawa kuskure ne mutum mm, ah, ba matan shi kawai ya rika ƙoƙarin cewa sai sun yi rigima shi zai ji daɗin zama da su idan dai har ya ɗauka da haka wannan to kuskure yake kai ya ƙaddara cewa zai zauna da su ne don su yi zaman lafiya idan suka yi zaman lafiya kamar yadda ta faɗa shine zai ji daɗin rayuwar shine zai ji daɗi baya nan ya san gidansa lafiya lau amma idan suna cikin rigima duk inda ya je hankalinsa yana gida yana tunanin me zai zo ya tadda ko sun yi fada ko kaza akai idan muka duba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk dare ɗakin da yake matan shi gaba ɗaya sai su tattara a wannan ɗakin in suka tattara a ɗakin a ci abinci tare kaga shine hanyar da za a fahimci juna a zauna lafiya a ci abinci tare a ɗan tattauna in aka gama ko ce kuma ta tashi ta koma ɗakinta gobe ma in yana wani ɗakin ita ma mai ɗakin jiya can za ta je to kaga wannan miji an san shi da ya haɗa kan gidansa su zauna lafiya miji an san shi da nemo hanyoyin da matayensa za su zauna lafiya amma a shari'ance ba a san namiji da fito da hanyoyi ba da zai kawo rashin zaman lafiya tsakanin matayensa shine aka sani wanda yake zai janyo hankalinsu ya nusantar da su dangane da abin da zai amfane su kuma ya amfanar da su su kuma ta su ji tsoron Allah wasu za ka ga kamar yadda ta faɗi wasu su matan ne kuma sai su haɗe kai sai su ringa cutar da mijin to wannan shi ma kuma su ji tsoron Allah Allah maɗaukakin sarki zai tambaye su ranar kiyama dangane da wani abu da suka hai suka cutar da mijinsu idan sun zauna da shi bil amana Allah maɗaukakin sarki zai saka musu amma idan suka zauna da shi ta hanyar cutarwa Allah maɗaukakin sarki ba zai bar su ba assalamu alaikum warahmatullah
Salamu alaikum.
wa alaikum assalam muna tare da wa
Malam kana tare da tsawon manta ta Hassan mai shinkafa karamar kuma kura daga kungiyar a dan Allah.
to dauru me ka amfana da shi cikin shirin
Gaskiya malam mun amfana da wannan hukumomi da kai masu matukar muhimmanci a rayuwa.
mm.
kaga a rayuwa mu dai ba mu da aure amma dai kaga a rayuwa da ana ana so dan adam ya kama kasancewa da wannan tasha Mm.
ta rana ita yau eh
kaji za ga wasu matasan wallahi kamar sai aure in dai suna sauraron wannan shirin mm.
in dai sun yi auren za su sa tafiyar da gidansu hankalin su kwance alhamdulillah Amma za ka ga yanzu misali mutum ya aure mm.
wallahi sai ga gidan nasa baya tafiya daidai da inna is sauran gidajen suke tafiya Mm.
yau a samu matsala gobe a samu matsala kuma yanzu harkar rayuwa na yanzu da malam nake faɗa ma yanzu Mm.
gaba ɗaya mazan wasu sun janye hannunsu daga me wallahi wasu yanzu daga ciyar da matan daga gida eh
saboda wallahi za a ga mace sai tana da yaya uku mata huɗu, yam- ya'ya biyar da yake tana da sana'a tana da- da abin yi dai eh wallahi ita take ɗaukar da wannan ɗawainiyar za a gama da dai ta fito tana sana'a a waje kullum fa tana waje tana harakar sana'a nan mm.
to dan Allah ya za a fito miji ice da matar da ta aure kai ma kai dai Mm.
to ka gani wallahi wannan abin da dama yana to faruwa to kuma to har yanzu Allah yana faruwa.
to Allah ya saka da alkhairi kuma da fatan za ka tsaya lafiya to insha Allah to Nauru ya yi jan hankali ga maza waɗanda suke kin ɗaukan nauyin iyalinsu wannan kuma kuskure ne tunda abin da ta za ta ci ta sha ba ita ta ɗora maka ka ciyar da ita ka shayar da ita ba Allah maɗaukakin sarki ne ya ɗora ma Allah maɗaukakin sarki ya ce liyun fiqdu sa'atin min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah ya ce mai wadata ya ciyar daga irin yalwar da Allah ya masa ta wadata ya ciyar da iyalinsa a wadace wanda kuma bai da shi ya ciyar daga abin da Allah ya bashi Allah baya ɗorawa rai si- wani abu sai abin da ya bata so da haka Allah ya san cewa ya wadata ka in ka wadata gidanka ya sani in baka wadata ba ya sani kuma ran kiyama zai tambaye ka dangane da nauyin da ibaka ko kiwon da ibaka ka kula da shi ne ko baka kula da shi ba. Salamu alaikum. safiya garin malam me kika amfani da shi cikin shirin
Wannan muku fatan alkhairi ban bari kashirin ba.
to mu ma mune miki fatan alkhairi To Allah ya saka malam da alkhairi tare da amin kai.
amin assalamu alaikum wa alaikum assalam
Lala Aliyu barka ya barka da aiki.
an tashi lafiya muna tare da
Alhamdulillah sai ku kana magana da magana ɗan kunshi. To alhamdulillah malam ya kusan wannan makaranta ta kusan tun da aka fara yin ta hmm musamman ga tsari na manya-manyan mata manyan Allah sallallahu alaihi wa sallam hmm da irin ƙalubiyar da irin na rayuwa da suke hmm kabila a cikin kuma sai mu ce a wajibi ne a ga wani da ɗaukar da hmm yana ɗaukar na rayuwa sosai da sosai musamman cikin tarihin sai rana na aisha hmm wanda ya gabata amma shi kan wanda ake sanyi hmm tabbas akwai ƙalubale sosai a yanayin rayuwa da jarrabawa da Allah yake yi wa ɗan adam hmm musamman a cikin cikin da tarihin na na aisha na'am idan ubangiji Allah suna na ɗan malaman su ba mu sani darasi suka a ilimin mutane cikin rayuwa magabata na ƙwarai Allah ubangiji ya saka mu amin amin to mun gode malam mubarak to ma saurare ina ga dawayan mubarak za mu kawo ƙarshen shirin baki ɗaya a madadin shugaba kuma jagora ahmad gazali yakubu asma sadiq shugaba ta bangaren shirye-shirye buhari isa sadan dagu daga sashen addinin musulunci na dala fm wanda hadiza balanti take jagoranta aminu khidar idris nake cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh الله أكبر الله